عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله الباب الخامس في الاعتكاف باب نبير أجل بيان الاعتكاف وحقيقته اللب في المسجد للعبادة على وجه مخصوص وأقله يوم وليلة وأكمله عشرة أيام وهو من نوافل الخير وتباب لم يرشد أكم بيان أبن شاهي كتاب وحقيقته ما لم يجي حقيقة شيء كتاب اللب في المسجد shi ne zaunawa a cikin masallaci lil ibadati domin ibada ala wajhin makhsus akan huskar da take kibantacciya wannan shi yake ci mai tikafi zaunawa a cikin masallaci domin ibada kan huska da take kibantacciya kamar yadda malamai bayanin huska kibantacciya mana zannawa cikin masallaci ba a yi hira ba zannawa a cikin masallaci ba ce gumi ba zannawa cikin masallaci ba tunanin duniya ba zannawa ne a cikin masallaci domin ibada da wannan shirke ce ma al-i'tikaf malam ya ce wa qalluhu mabi karancin shi yawmul walaya shine yini da dare mana kwana ɗaya ne mabi karancin shi idan ya halitta mutum yake samun kwana da ya ita shi ne mafi karanci idan kasa ga haka nan ba a yi ni guda ko a yi dare guda sai dai mutum ya shiga yau ya ita gobe ya shiga da magariba ya ita da wata magariba ta yi da ta yi dare biyu haka ne ko ko kuma ka shiga da asuba ka ita da wata asuba wannan ya ce mai tsakamu shi ne mafi karancin shi wa akmaluhu amma mafi cikan kwanaki ne tikafi ashiratu ayyamu shi ne kwanaki goma wa huwa shi tikafi min nawafilil khair yana daga cikin na filfilin alheri waɗanda sharabu yake ta kwadaitar da mu a cikinsu wato hikimar da yasa Allah subhanahu wata'ala shar'anta mana itikafi domin Allah subhanahu wata'ala shi ne wanda itikafi cikin alƙur'ani yace wala tubashiru hunna wa antum aakifuna fil masajid kuna masu itikafi a cikin masallaci wato hikimar Allah subhanahu wata'ala a cikin shar'anta itikafi shine kwaikwayo da mala'iku masu daraja manya-manyan mala'ikun Allah subhanahu wata'ala a cikin wato dukkan kwanakin da mutum za a ci ne ta gabin ne zama to cikin ibada ba magana duniya babu zancen banza a cikin itikafi zancen duniya ma wanda yake halattacce ne ba a yarda kai ba in dai mafi son samu ne in ba larura ba haka kawai in ka ga yin kwanta da ba amma ba ka zanna da kai da itikafi dan uwan ka ba ko ta ce ko ta zantuttuka ko ta dumin wanda ba su dace ba wannan ba daidai ba saboda kwaikwayon mala'iku kamar yadda mala'iku suke a rayuwarsu ba su saba ma Allah subhanahu wa ta'ala to haka shi ma mai itikafi aka shar'anta mai ya kamata zuwa cikin waɗannan kwanaki wanda ba ya aiki komai sai ibada babu komai zai kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala da kwaɗayin abin da ke cikin wato a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wato kame zuciya daga abubuwan da suke sha'awa duka wannan na daga cikin hikimomin Allah subhanahu wata'ala da ya shar'anta mana littafi sannan kuma da kame rai daga abinda kutsa ma abinda bai kamata ba abinda bai dace a tsere ta kutsa ma kaga mai tikafi yana zancen siyasa ko yana zancen wani ya yi gini ko wani ya sai mota mai tsada cikin tikafi ko ka iske mai tikafi yana zancen mata shi fa cikin masallacin ya ga wulga wata yana zancen wannan ba itikafi su ba ya ce shegantaka ne da shirin ta kawai amma itikafi na kwarai wato za mu ganin hatta abubuwan da suke ibada ne ba a yarda ka yi su ba cikin itikafi abubuwan da manya-manyan ibadu ne amma ba a yarda da su a cikin itikafi ba da haka ce yana daga cikin nabulbulan alherin da shara'a musulunci ta kwaɗaitar da mu ma'aikata su malam ya ce walahu arkanu itikafi yana da rukunai yana da ginshikai arba'atin guda hudu al'awwal na farko al-mu'takif shi mai itikaf dole sai an samu wanda zai yi itikaf wa huwa kullu muslimin mumayyizin shine dukkan musulmin da yake mumayyizi ne mai rarrabewa wato wanda ya tashi daga yalinta ya fara dan fahimtar wasu abubuwa yaro ne amma bai balaga mu bai yi ne yana iya bambance mai kyawu da wanda baya da kyawu to wannan shine mai itikafi ko namiji ko mace malam yace fa yasihu to itikafi yana inganta min almar'ati daga mace mace ya inganta sai itikafi saboda musulmati kuma mumayyiza ce wasabi kuma ya inganta daga yaro yaro ma yana itikafi idan ya zama to yaro ne wanda yake mumayyiz warraqiqi haka ma bawa ya inganta yayi itikafi in yayi itikafi shi ingantacce ne wannan shine sharadi na farko الثاني شرد نبي الصوم شيني أزمي فلا يصح بدونه اتكابي بيت انغنتا بعد أزمي با با أي اتكابي إن ba cikin azumi ba ne. sai idan ya zamanto alwashi ne mutum ya yi cewa zai yi tikafi a wannan lokaci ya rizumci mutum ya yi tikafi kamar yadda hadisi ya tabbata saboda haka kenan in ba haka ba haka kawai ka ce bari ka shiga yi tikafi wannan bid'a ne bid'a ne mutum ya tikafi ba cikin ramadana cikin ramadana ake yi tikafi in dai ba na alwashi ba ne الثالث نوك المعتكف فيه wanda za a yi tikabin a cikin nashi wawal masjid shine masallaci dole a cikin masallaci kuma masallaci zaman to jami'a ne masallacin juma'a wanda kana nan ciki za a wato kiran sallah a yi wani bai juma'a a yi sallin juma'a ba sai ka yi daga masallacin ka kai wani masallaci ba dole sai ya zama to masallaci ne فلا يصح في غيره بها للتابعين الجنة أتكم ومن مصلات الجنة وذاك الانتكاب أتكم جنة وذاك الانتكاب أتكم ونوجه أنت بمصلات الجنة شابه أنا انتكاب أتكم مصلات الله سبحانه وتعالى الرابع نود الاستمرار شين تيغبا da itikafin ala amalin maksusin min al-ibada akan aikin da aka kebance na ibada akan aikin da yake abin kebancewa ne na cikin ibada ka ci gaba da yin shi har tsawon waɗannan kwanuka da za ka yi a cikin itikafi wa huwa salatu shine sallah mutum ya zana birbiri mutum ya zana bula wa qira'atul qur'ani da kuma karatun alqur'ani in baka iya ba sai ka je da salula ka dinga saurari in ko babu wannan sai ka zanna wurin wanda ya ka sake sauraron shi yana yi in ya ga shiga kullancin duniya ka koyi umuman banza a jiya da muri kowa ya huta wa qira'atul qur'ani wa zikrullahi ta'ala da kuma ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kaman yawaita la ilaha illallah kaman yawaita subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar mutum ya yawaita barin shi kaman salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran addu'o'i waɗanda suke ambato ne ga Allah subhanahu wa ta'ala sai mutum ya sai waɗannan su ne abubuwan da aka shirin zama mai itikafi ya yi sallah in ya gaji ya kusa ya yi karatu alkur'ani in ya gaji ya kusa ya ambata Allah subhanahu wa ta'ala da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe mai ya iya mishi na ambatan Allah su yi wa yukrahu lahu ana karhantawa ga shi mai tikafi an ya fa'ala ghaira hadhihi salatati ya aikata wani abu wanda ba waɗannan guda uku ba mimma huwa ibadatu daga abin da ke shi wannan abin ibada ne amma kuma an karhanta ma ka yi shi a cikin tikafi kar ishtighali bil ilm tamarrab kadwa da ilm mutum ya shiga tikafi ya dauke da tsawon tawhidi da tsawon sirra ce karantawa da shi wannan makruhi ne ga mai itikafi rabkanuwa da ilimi bai dace da shi ba su ne itikafi ba a yi domin kwanaki ne guda goma kawai kai hakuri in kai daga cikin waɗannan kwanaki guda goma sai ka je makaranta ko ka ka je kai karatu da gaban ka bayan azumi ya wuce amma dai a nan wurin bai dace ba wa ka kitab wa kitabatul kadir min alquran da kuma rubuta alqurani da yawa idan mutum ya zama jama'ar rubuci ma'aikata da yawa suna shiga cikin kitabi da qur'ani suna rubuta wannan ba daidai ba ne a garuta alkur'ani ba da shi na da za ka samu amma ya zama cewa nan wurin ba wurin shi ba ne ba wurin yawaita rubuta alkur'ani mai girma ba ne wa an ya kuna imaman ratiban kuma ana karhanta mai itikafi ya zama to limami ne na wani masallaci ratibi ne ce dai an kira sallah bare ya da wannan masallacin da yake itikafi ya je masallaci shi ba da sallah in ya kare ya dawo wannan makruhi ko kuma ya zama to ladanin masallaci ladanin wani masallaci kana ladanci kuma ka ce kana itikafi in an lokaci ya ka zo masallacin ka kira sallah an an kare sallah kuma ka koma itikafi wannan duka ba daidai ba ne wa an yarqa kuma ana kyamar ya hau ala sabhin akan lihin masallaci itikafi ba ya hawa saman masallaci au manaratin ko kuma ya hau asumiya da masallaci wannan duka makruhi ne gare shi banda wannan wannan ayi cikin masallaci yake ana yin ana yin jari masallaci ba ko ba tare da wata larura ba wannan kuma larura ce cewa kayan mutane da kansu ce galibi waɗanda suke hawa nan kayan su ke wurin su sun sha bamba amma ta hauka ta canza ka yi tikafi shi ne ake magana wa an yi wa'azziya kuma ana kyamar ana karanta mutum ya yi ta'aziyya mutum ya yi ta daga masallaci yana yi tikafi ne wani wuri ta'aziyyan wata rasuwa da aka yi mana duma kawai a yuhanni'a ko kuma ya je ma wani mara sannu da zuwa ko ya tsaya shi murna ko an ba yayi waka cewa na aboki na ma yayi wa bari in je in ta shi murna ko kuma ya faɗe shi aure bari in je in ta shi murna in baya ta duba da duk makaruhi ne ga mai itikafi wa an ya'takifa ko ba ana tabar mai itikafi yayi itikafi ghaira makfijin wato ba mai wadata bane ba yana da isasshen abin da zai shi a cikin gidan shi ba ba zai shiga itikafi ya bar iyalan shi da da wahala kamar masu komai ba abin da ke gare ga mura ce kitabi za ka shi to wa za a ci da ma iyali kaga lokacin dole ka rito ko kuma kai da kanka din in ma ba ka da iyalin kai da kanka ka je ka shiga itikafi ba ka inda za ka samu abinci ka je ka zama nauyi ga mutane ba ka da wanda zai kawo abinci daga gidanku ko wani abokinka da sauransu duk wannan bai dace ba duk makruhi wa yustahabbu al-i'tikafu ana son yin i'tikafi bi ramadana a ramadana baki da shi ana son mu yi i'tikafin ramadana duka saboda falalan da ke akwai cikin lokacin watan ramadana bibikon da ke akwai akan wani watan daban da haka in son samu ne dukkan ramadana tun daga farkon shi a ƙarshe amma saboda akwai tsanani akwai wuya sai Allah subhanahu wataala ya sassauta ma al'umma mun zalla sallallahu alaihi wasallam aka bare cikin al'ashru al-akhir min ramadan goma na karshe na watan ramadan saboda saukin addinin musulunci wa yata'akkadu amma itikafi yana zama mai karfi bil ashr al-akhir minhu da goma na karshe ga watan ramadan nan sunna ce mai karfi mustahabi na wanda yake mai karfi wato a cikin goma na ƙarshe na watan ramadana mutum ya tikafi tunda kwana talatin ba ɗaya yana da wuya ga mai tikafi yana da wuya ga mutum a ce ya yi tikafin su baki ɗaya to sai aka sauka kama da ta boston ya ƙoli ne tikafu tikafi yana bacewa bifelin kaba'ir da aikata manya-manyan zunubai ta zina game zina itikafi ya zina aka ga abu ya lalace dama zuciyar shi ba ta shagalta da ibada ba ce ta shagalta da duniya yayin itikafi shi kenan sai ya fita daga cikin itikafi in ba sabu bai da lada itikafi wa shurbil kham ko kuma itikafi ya sha giya wal kadhib sannan kuma itikafi yana bacewa da karya a mutane da yawa ko ba su da itikafi kenan sani da yawa ba su da lada yin ba ƙaryar da ake yi ƙarya ta haramu wadda ba ta halitta ka yi ta ba kuma ka zo ka yi ta gana cikin yin tufafi kamar yadda samari suke yi mutum ya shiga cikin yin tufafi ya kama ba a ɗauke shi kowa ba sai ya to salula ya kama ƙarya yana labari ya yi to ka gaya ta daga cikin ana yin shi yana waya eh wannan kayan ba a ka ce min ba sai da in bai zai miliyan bakwai ba a su ko da labari saboda kenan an jima sauran a kan ba su dauke shi ne sauran jawabin da an kudi ne ana ganin shi kamar wani baya da komi kaga wannan ba daidai ba ne me baya da wannan karya da irin wannan karya tana ne shi ke na yadda ba ka da ladai da kazi ka dai zalla cikin mutane ka yi zama tare da su amma ba ka da ladar wannan ibada ce yi tikafi walƙas haka ma itikafi yana bacewa da kazai ka yi ma wani kazai ana cikin itikafi ka yi ma wani kazai ko ka ba da labarin ko kuma cikin mutanen da ke tare da kai kazabi ne yana bata itikafi wal jima'i kuma haka ma itikafi yana bacewa da jima'i wa muqaddimatihi da kuma abubuwan da suke wato kunnuwa ne na itikad na jima'i abubuwan da suke magabata ne ga jima'i suke faruwa kal qiblati kamar gama baki da baki namiji gama baki da mace da bakin ya gama bakin shi da nata lailan da daddare auna ran ko kuma da rana ala wajhi shahwa akan huska ta sha'awa kenan ya ba da sha'awa ba ha ana iya kace za ka bake waya ka yi ta daga masallaci wata mace ta kawo makaru bakin kogon ko ba yi inda ta ya ce ala waje sha'awa kenan wanda ba na sha'awa ba yana iya abuwa ha to baya da baya waruwa wa bilhaif sannan itikafi yana bacewa da jinin al'ada don mace na itikafi jinin al'ada ya zama da shi kenan itikafi ya lalace wa bil akli sannan kuma itikafi yana bacewa da cin abinci wa shurbi da shan ruwa naharan da rana mutum ya karya azumi in azumi ya karya to kuma farilla ta karya bare na fila wa bil khuruji min al masjid sannan ya tikami yana bacewa da hita daga cikin masallaci da bairi ma'ishatin ba da wato rayuwa ba ba da bukatar ta rayuwa ba au da wayar hajjatul insani ko kuma ba bukatar mutum mun gane ko da duka yi tikami na bacewa da wani sai ta daga cikin masallaci ba ta wata matsala ba wanda suke larurar kawai haka nan kai daga masallaci kaɗan yawo ka dawo ka ce bari kaɗan bika albabu sadisu fil hajji babu na shidda a cikin aikin hajji wawa shi yaki hajji wajibi wajibi ne fil umri a cikin rayuwa marratan su ɗaya wajibi ne a cikin rayuwa wajen su ɗaya idan mutum ya aiki hajji su ɗaya shi kenan ya sauke nauyin da allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mun hajji على الحر المكلف المستطيع aiki hajji yana waje ba a kan ɗa banda bawa almukallafi baligi banda wanda bai balaga ba almustafi wanda yake da iko yana da layiya kuma yana da guzuri yana da layiya sannan yana da guzurin da zai isar da shi garin maka ya aikin hajji sannan kuma hanya ta zama to mai lafiyayya ce babu dan bashi babu barayi babu yaji kusa wannan hanya ta tsayya maka duk wanda waɗannan sharuɗa suka cika gare shi to shike haji ta zama wajibi wala yasihu aikin haji bai inganta illa bil muslim sai daga musulmi da inganta daga kafin walau arba'atu arkan yana da rukunne guda hudu al'awwal rukuni na farko shine al-iqam yin harama bi zamanin makhsus a wani lokaci wanda yake kebantacce wa huwa shawwal zulqa'da wa zulhijja ko zulhijja wato shine tun daga watan shawwal watannin aiki hajji suke fara da zulqa'da da kuma zulhijja wa makanin makhsus sannan kuma wato ana yin harami a wurin da yake kebantacce ne wahuwa makka shi ne garin makka lilmoke mai biya ga wanda yake zaune a cikin garin makka ɗin waqtal ihram a lokacin ɗaukar niyyar aikin hajji ne wazin hulaifa akwai kuma wani wuri ake ce mazol malaika liman tawajjaha min al-madina ga wanda ya taso daga madina zuwa makka zai tsaya a zol malaika ya dauki niyya ake haje shi ni gati ake ce mai wannan wurare ni gati ne na mutanen madina da wanda yake wajen madina wanda za a yi ta da garin madina ya ce makka aiki haji bai zai yi ta da garin madina ba sai ya dauki niyya aiki haji sai ya biya wurin da ake ce mazul halaifa a sauƙaƙawa ta Allah subhanahu wa ta'ala da wuraren gilaye ne kawai amma Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe ba bayan sun wuraren an gine su duk wuraren da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bari cewa su ne mawaƙi almakaniya mikatoci na wurare da an gina masallatai manya manyan a cikin su kowane wuri kai za ka iske masallacin nan in bai yi sahaba ba to girman shi kamar sahaba ha manya manyan masallatai ba wanda nan ne za ka yin wanka ka zo ka yi raka biyu sannan ka fita wanka na ibada wanka ne na aiki hajji saboda ka wannan wurin zulfulaifa liman tawajja min al-madina ga wanda ya taso ne daga garin madina wal juhfa da kuma juhfa liman tawajja min misra wa shami wal maghribi daga wanda ya taso daga misra da kuma sham da kuma maghrib maroc da su tunisi su algeria da sauransu da ana ce musu al maghrib al arab yammaci yammacin kasashen larabawa ce to duk wanda ya taso daga misra ko ya taso daga sham ita ce syria ko kuma urdun ko falastin duka waɗannan wurare ana ce musu sham wanda ya taso daga nan zai ɗauki niyyar ake hannun shi daga wani da ake ce mu aljufa wannan duk shi cikin hadisi yayi da kuma wanda ya taso daga su tunisi su maroc su algeria da sauransu dan nan zai biyo wa da ke niyyar ake hannun shi wa ya lamlamu akwai kuma ya lamlam liman tawajjaha min al-yamani ga wanda ya taso daga yamani daga kasar yamin kasar yamin tana nan gusuncin makka mikatu su sunayya ya lamna wa za tu irq da kuma wurin da ake ce ma za tu irq liman tawajja min farisa wa khurasan ga wanda ya taso daga farisa da khurasan farisa ina ne farisa iran da kuma khurasan ina ne khurasan ina ake ce makurasan ina ne kurasan iran ina take cikin cikin duniya na ina iran ha a'a wani waje take gabas take ko kuma gusun ko arewa gabas ha gabas take gabas take gare mu ba gabas take kai tsaye ba to da wajajen da ke wajajen ta kamar su indiya da sauransu su ne kurasan to duk wanda ke can wajen zai dauko mi niyya daga wurin da yake ce mami za su ir waɗannan su ne wuraren da wato hadisai suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zanke wani amma yadda hadisi na nan mun karanta cikin bulugul maram wala yan'aqidu aiki haji bai kulluwa illa bi niyyatin sai da niyya makrunati niyyar da aka gwama ta bi qaulin da magana au fi'lin ko kuma da aiki wa yustahabbu lil muhrim ana so ga mai aikin haji izalatu sha'atihi ya busar da duk wata dauda da ke da jikin shi duk wata kazanta da jikin shi busar da ita قبل إحرامه قبل إحرامه دوما يجب إحرامه شيء ba magana ya kusa da wanda da haka za a tsaya sai ya sauke wannan ihram sai ya sauke nan da Allah ya dora mai na aiki aiki bi qalmi azafirihi da yake akai kun shi kaga akai wa da wadanci saboda haka kayan mutum ya shiga wurin wanka ya darma waɗannan kayan aiki aiki sai yanke akai ba saboda in an shiga cikin wannan kayan aiki aiki ba magana yanke akai ba wa izalatu ma ala badani da kuma kusar da abin da ke ga jikin shi min sha'ar na gashi gashin hamata gashin mara ta su mutum wa sunanu da ihram arba sunnonin aikin hajji guda hudu ne al-ghuslu shine wanka sunna ta farko wani tasilan bi yana sada da bi wanka yana sada da shi والتجرد da kuma tsirata min al-makhif daga tufafin da aka dinka mutum ba zai sanya tufafin da aka dinka ba ka sa riga ba ka sa wa ko da dan gajere ne ba ka sa ko da dan gambe ne ba ka sa haka za ka saya daga kai sai zai sai mayayi fi ridai mutum zai tsaya a cikin mayayi wa izarin da kuma zani wa na'alai da kuma takalma guda biyu wa salatu raka'atayn da kuma sallar raka'a biyu min ghairi farida ba ta farilla wa talbiya sannan kuma da talbiya wa hiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la sharika wala yaqfa talbiyata mutum ba zai yanke talbiya ba kenan da kasa wannan kaya na aikin hajji zaka wada talbiya za ka yi ta waɗin labbai ka ma'amma labbai ka labbai ka la shari ka laka labbai ka inna hamda wa ni'amata laka wal mulk la shari ka kai ta wani mutum ba zai yanke ba hatta ya rikula makka har sai mutum ya shigo garin makka garin makka ba sai ka shigo kaba sai ka tsaya in ka shigo masallaci ka ga kaba sai ka yanke saboda yanzu za ka je ka yi dawafi fa idan kwafa idan mutum ya yi dawafi wasa'a kuma ya yi sa'i shi ne tsayya tsakanin safa da marwa a wada sai ya sake maimaita ta ya maido ta ita wa ita tarbiyya da rawahi musalla arafa saboda tahiya filin arfa wa aujo da ihrami arba fuskokin irami guda hudu ne ma'ana nau'ikan irami hudu ne وأفضلها ما بيجنس الإفراد شين إفراد وهو abin da ake cewa ifradi shine an yi harima bil hajji mufridan shine mutum ya yi harama da hajji shi kadai kawai ka yi niyyar yin aiki hajji ne ta kadai mala yake shine mabibici wato mabibici a wurin malikiya kai sabani na malamai malikiya suna ganin cewa ifradi shi yayi in ka tsara aikin haji an dawo makka an tsari zaman mai to sai kai kuma niyya ka je kai umra shine wawa shine an yuhrima bil hajji mutum yayi niyya da aikin haji mufridan yana mai ifradi yana mai kadaita aikin haji din thumma idza faragha min af'al al hajji sannan in mutum ya kare aikin haji yusannu lahu sunna ne gare shi an yuhrima bi umra ana sunanta mashi ya niyya da aikin umara wa ihramur rajuli fi wajhihi wa ra'sihi ihramun mutum namiji yana kasancewa cikin fuskar shi da kuma kanshi fa yahrumu alayhi satruhuma haramun ne gare shi ya riya fuska ya riya kanshi ba a riya fuska ba a riya kai ba ka sa hula ke sai yin akwai wata larura wannan larura kuma za ta jawo ma wani abu ba a riya kai bima yu'addu satiran da abin da ake lissafa shi cewa mayayi ne mai rihewa ne mai sitirtawa ne da abin da za a ce wannan abin yana sitirta ma jiki to mai aiki haji dole ya guje shi ba zai sanya shi ga uska ba zai sanya shi ga kanshi ba kal imamati kaman rawani mai aiki haji ba zai darma rawani ba wal khirqati ko kuma ya darma wani kyalle ga kanshi ba ko wasu tsumma wa kullu ma yuntafau bi dukkan abin da za a amfanuwa da shi min al-harri wal bardi na zahi da sanyi abinda zai ma maganin zahi ko ma maganin sanyi ba za ka yi shi wa ya harmu alai in kau kai to filiya ta kama ka ce in gane ko wa ya harmu alai yana haramta a kan shi loksul khatami sanya zobe ya yake haji ba zai sanya zobe ba haramun wannan abin da ya shahida namiji kenan wa ihramul mar'ati ihramul mace kuma fi wajiha a cikin huskarta ne da kafaya da tafunanta fakat kawai wala malin yace tana da dama an tasdula ala waje ha sauban ta sauko da wani tufafi ga huskarta li ajli satri saboda rubewa wala tagrizuhu amma ba za ta dinka shi shi wannan abun ba bi ifratin da allura na abin da za ta rai huska da shi bai halitta ba ko ta tarbe shi da abin nan da allura ba ko da zare da sauransu wa na hariya da abin da ya kama da wani wa ya haru ma'alar muhimmi yana zamantowa haramun ga mai aiki hajji masu tsibin sanya turare ba zai shafa turare ba ya alaƙo bil jasari turaren da yake likewa ga shi wa saube da tubabi kalmiski kamar turaren almiski wal ambar da kuma turaren ambar duk ba zai sanya su ba idan ya sanya su bayan ya yi harama to ya zama tomi ke amma ya halitta kayan aikin haji kayan ka sanya kayan haramanka ya halitta ka sanya makon ka sanya amma bayan ka ya kasa wannan bararen kaya gani da mayayi su ke ba su sa kirayi amma kayan asa ya halitta sun ya sanya wa duhunin ra'as da kuma shafa wato mai ga kai ima da yana zamantowa haramu wa taqlimu zufrihi da kuma zufr da wato yanke a kaifa shi ma wannan haramun wa izalatu sha'rin wa ibanatu sha'ra da kuma aske gashi bayan an riga an shiga cikin kayan haki haki ba magana aske gashi kuma wani wuri waljima'u jima'i yana haramta ga mai aikin haji wa muqaddimatuhu da kuma wato abubuwan da suke gabatar jima'i dukkan su suna zamantowa haramun ga mai aikin haji wa yafsulu alhajj bil jima'i hajji yana lalacewa da jima'i idan an yi jima'i ana cikin haji haji to wannan hajjin ya baci sai ba da kuma Allah ya sakara da rai in kuma gana da iko sai ka dawo kai in waka qabla al-wuqufi aw ba'dahu in jima'in nan ya abu gabanin wuqufa abin nan tsayuwa arfa aw ba'dahu ko kuma bayan shi qabla tawaf al-ifada gabanin tawafi na ranar sallah tawafin da ake bayan an dawo daga muzdalifa an yi an yi jiwa mu na jiwa guda daya to a ranar sallah akwai tawafin da ake ga wanda ya sami iko ya zo maka ya tawafi idan wannan tsayuwa arfa rukuni ne wannan tawafin ma rukuni ne bayan ka kare ke tsayuwa arfa in ka aikata jima'i to shi kenan ake hajiya kashin wannan ifaba ne amma ya zama tuma ifaba shi da ka ifaba komai ya halitta gare ka wannan zama na mina da ake komai ya halitta gare ka saboda ka riga ka sauke farillai da rukunai na aikin hajji wa rami jamratil aqaba da kuma gabanin jihon jamratil aqaba fi yawmin nahri a ranar layya aw qablahu ko kuma gabanin shi الركن الثاني ركن نبي الطواف شين دواب وله واجبات الطواف ينا دواجبه وسنن كما ينا دسنوني ومستحبات كما ينا دمستحبين فالواجبات ستة واجب بشدة نولك السلامة من الحدث والخبث كفتا دقى حدثي دقما خبثي ba a yin tawafi da hadasi ana yin tawafi ne da sarki wa satru al'aurati da kuma ribe al'aura wa ja'alu al-baiti an yasari da kuma sanya dakin Allah abun shi haka za ka mai da dakin Allah kana da wafiya kana ta ya ka mai da shi hannun abu kana ta iya kamar yadda dai dawabi mutum ya je maka ba yadda za a yi dawabi ba daidai ba wanda abu ne za ganin kowa na yi gaba yi wani mutane na aka fita muke dawo ba amma wannan tunatarwa ce kawai bai bukata inda za a shan bamban wurin safa da marwa nan mutum na iya hara daga marwa da taho da zan ke maka saboda ko ina ta iya aiki to wannan ne yake bukatar a zaki sanya ma mutum da kai amma dawabi shi kusan ba wanda ke saba duk tare ake yi shi da wanda ya sani da wanda bai sani ba duk zai haka ake kai da waya ka ga wani kayi sai in masu sharan mazallaci ne sai karo da su wa tawafu sab'atu ashwaq da kuma tawabi wato so bakwai zagaye bakwai mutum ya zagaye dakin Allah so bakwai dakhil al-masjid a cikin masallaci wa khuruju jami'il badani anil bayt da kuma ita dukkan jiki baki ɗaya daga ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala wa salatu rakate ne aqibaku da kuma sallatar raka'a guda biyu bayan tawafi dan kari tawafi sai ka je wurin da sai makamin Ibrahim ka yi sallah raka'a biyu in ya samu bai samu ba duk inda kai yayi in ka kare kuma sai ka je ka yi sa'i wa masnunatuhu khamsa sunnonin shi kuma guda biyar na farko almashiyu shi ne tahiya a cikin dawabi tahiya wannan sunna ce daga cikin sunnonin dawabi ma'ana ba abu wa tasbilul hajari aswad da kuma sumbatan hajarin aswad bakin dutse wannan wanda ba wuce ke ce mashan nono bifi mutum ya sumbace shi da baki in kana kusa da shi fi shauƙin awwal a cikin zagaye na farko in kadara in mutum ya samu iko kuma ka sami iko ba kuma sai ka zan yin ishara da shi sai ka zanki nuna duk ka zo wani sai ka nuna ka wuce sai Allah wa rabbar ka wuce wa lamsul ruknil yabani da kuma taba ar-ruknil yabani shine rukuni mai kallon wajen yaman wanda aka sanya mai wannan suna rukun yaman fi awwali shau a cikin zagaye na farko wadda wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam da addu'a da salati wa nabi sallallahu alaihi wasallam war ramalu da kuma da saka lirrajuli ga namiji ko lirrijali ga maza maza sai su sassaka fish al'ashwafi talaza a cikin zagayika guda uku na warko al'ula na warko mana in ka wara amma cikin tsawafin kudu ka dace ma wani tsawafin da ka shigo maka wanda shi ne na bulaga shi ne na bulaga dakin Allah subhanahu wa ta'ala wannan tsawafin shaƙi ce yau ka shigo maka ka zo gaba to wannan shaƙi ce tsawafin kudu tawabi na gabatowa garin maka to cikin wannan tawabin za ka yin sassaka tawabi na uku ba zan yin gudu guda ba ta yi ba kuma ba gudu sosai ba na biyu na uku za ka da na hudu da ka kai ga na uku sai ka tsaya za ka tsaya na hudu zai kama tahiya kawai kama kowa shi ne arramalu lirrijali wato sassaka ga maza fil ashwaq thalathati ula a cikin zagayika na uku guda uku na farko fi tawafil qudumi a cikin tawabi na zawwa maka wa huwa fawqa al-mashi shi wannan ramal din shine yayi tahiya sama ga tahiya yake wa dunal jari sannan kuma bai kai gudu ba mustahabbatuhu mustahabbobin shi kuma kasiratu mala yace suna da yawa na kamata ya mu tsaya nan ya kamata mu tsaya abinda muka wani dai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada ya samu aiki inda muka kuskure kuma Allah ya yi mu Allah ba mu zaman laya da kwanciyar hankali a cikin kasar Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙe mu rayuwar mu abinda ba mu iyawa Allah ya iya mu da muke iyawa kuma Allah subhanahu wataala ya taimake mu akan yashi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.